بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما له فيها بلاغ فربنا قاتلا إنا هاهنا قائلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفن على رجلان من الذين يخافون أن أمى الله عليهما قلوا عليهم الباب وإذا دخلتموه فإنكم غالبون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون آه الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo wani rana rana rana ranar laraba yau sha tara ga watan eh, ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da wato ashirin kenan ko ga watan hudu Eh, shi ma 2222 miladiya to a jiya mun ji annai musa ya zaɓi nukaba'u na wato kowane suddu a an samu da shugaba guda goma sha biyu zaɓa su shiga cikin wannan gari na sham ko kuma wato baitul miqdisi su je su yi bincike su gano mai yadda garin yake da suka je garin suka shiga suka sai suka ga akwai sauran ragowar samudawa masu ƙarfin nan dogayen nan to sai yushau da kalibu sai suka ba sauran duka ba'u shawara suka ce don allah kar ku faɗi wannan labari kar ku faɗi abin da aka gani ɗin nan kar ku gaya ma kowa don kuka faɗi mutane za su razana za su tsorata za su ƙi shiga wannan umarni da annabin allah ya bayar to amma duk da haka abin wasu ba su yadda ba da aka dawo suka tona asiri to shi ne annai musa da yi magana suka ce a su ba za shiga wannan gari ba shi ne ƙala rajulani rajulani ɗin nan su ne da kalibu da yushan mina da zine kafuna cikin wanda suke jin tsoron saba ma wato umarnin allah wa kuma yushan bin nun da kalibu bin yukana an gane minan ba suna cikin waɗannan da ke wato da ƙibobi allazi da ba sahu musa wanda musa ya aike su bi kashi a wal jababira a wajen yaye wato ainihin halaye na jababirawa wajen nemo wato sirrinsu da musa yana so shiga ya yake su musa in ta kada ishina ashara da kiban ya riƙi wato shugabanni guda goma sha biyu da kulli sirdin da ke kowane sirdu akwai da ke wato kowane shirɗi yana da naƙib nashi ya ɗali'u ala ahwalin jababirati domin su tsinkaya a kan labarin jababirawa an gane don su tsinka a kan labarin gababirawa fara'au min azamatul hal shi su ga girman girman halitta wa ɗulul ƙama da tsawon wato jiki an gane ma hayyarahu abin da ya ɗimotar da su falamma raja'u lokacin da suka komo an gane ƙala lahu yushau sai yushau ya ce masu da shi da kalibu iktumu ma ra'aitu ku ɓoye abin da ku gani illa an musa sai dai musa ne kawai za ku faɗi mawa amma kar a gaya ba kowa sai musa da haruna faɗa alam yaktumu ba su ɓoye ba ambarun nasu suka ba mutane labari da halin jababirati da halin jababira wannan ba jamanu mutane ko suka ji tsoro minhum duka eh suka ji tsoro minhum daga cikin su illa kalibu ya yusha sai kalibu da yusha faɗa ubalan zani su ne waɗannan da Allah yake yake mu su ne kafallaha suka ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala wa katama ahwalal jababira suka boye wannan hali na jababirawa illa an Musa alaihi salatu wassalam wa Harun basu gaya ba kowa ba sai Musa da Haruna an'ama Allahu alaihi ba Allah yayi ni'ima ga waɗannan mutum guda biyu in ji Allah bil ismati ya tsare su wa katama don haka suka boye ma bala'a alaihi min halihim abinda suka tsinkaya na halin jababirawa illa an Musa sai dai annabi Musa ne kawai shi ne kaɗai so gaya ma ni lafi bakiyatun nuqaba sabanin sauran nuqaba fa abshuhu sun watsa sirri wa jabalun kuma sun ji tsoro Allah ya ce wani hudu alaihim albab ku zo ku shiga wannan kofa ta alƙarya babul ƙarya wala takshawun kar ku ji tsoron waɗannan kattin da kuka gani fa innahu ajasadun bila qulubi jikuna ne ba zuciya halatul kufari ke idan da kalatubuhu idan kun shiga wannan gari fa inda kun gani ku da kune masu rinjaye in ji Allah ku zo ku shiga kun shiga kune masu rinjaye wa duhum amma su alƙawari annahum idza dalu sayaqlibun aljababira in sun shiga da sanin za su rinjaye jababirawa wa min aina lahum ilmu bidhalik ina ne suka samu wannan sani yo adallahi tabaraka wa ta'ala alƙawari ne na Allah da ya ce udkhulul ardal muqaddasati allati kataba Allahu lakum shiga wannan ƙasa mai tsarki wadda Allah ya wajabta muku shiga lamma wa adahumullah yadda Allah ya masa alƙawari annal arla lahum cewa ƙasa ta su ce wan wasiquna bi wa'dillah sun kuma suka amince da alƙawarin Allah alimu sai so gane annahum sayansuruna lahum za ta muke su wala hada afafu alaihim abda haka wato suka sauke wannan labari udkhulu alaihim al-bab ku zo ku shiga wannan kofa bi mujarradi usulukum li babil qarya wato matsarancin saduwar ku zuwa ga kofan alƙarya in kun je satabalagulahum wato za ku rinjaye su bi dalili saboda dalili wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin eh ku dogara ga Allah in dai kun masu imani inna la wa'adakum an-nasara Allah ya muku alƙawarin samun taimako al-ardul muqaddasa dinnan hiya amlin lati kana yaskunaha al-anbiya ita ce kasar da annabawa suke suka zauna ta da yawa baitul miqdis wa zarfu eh ya sharfu bi da sharaf al-madrufi dama zarfi yana daukaka saboda daukakan abin da aka yi zarfin a kansa taqaddasat bi sababi sukun al-anbiya kaga ta ta ta tsarkaka saboda me saboda zaman annabawa da manzanni fa idza dama al-madrufu dama zarfu idan abin da aka yi zarafi ya yi daɗi to zarafin ma zai daɗi na'am ya sukuru har jababira jababira sun zauna cikin ta'aidan walakin alkhair ya galibu sharra alkhair ya rinjaye sharri na gari fali hada galibu alkhair wa ala shar don haka ne alkhairin ya rinjaye sharri hatta anna sukuru aljababira ma mana al'arda eh min an takuna almuqaddasa har zaman jababira wannan bai hana kasar ta zama mai tsarki ba haisu kuna har haisu sakana har anbiya bijiran da annaba sun zauna Ado suka ce ya Musa, inna fi ya kauman jabbari, wallahi wannan gari akwai mutane masu tsaurin kai ita ma jirawa, wa inna lanta da kuda hamu dai kam, ba har abada, lan suka ce ba, ba za mu shiga wannan gari ba, abada, ma da mu fiya muddin mutanen suna cikin gari. Faza habanta wa rabbuka faqatala. Faza habanta wa rabbuka faqatala. Ka tafi da kai da Allah ka kuje ku yaki muka dai inna hahuna qa'iduna muna nan zaune sai kun dawo kai kaji fa umarni ne fa amma wai su je wai shi Musa ya tafi da shi da Allah shi su yaki su dai inna hahuna qa'iduna muna nan zaune إنا قائلون عن القتال وده من رجل ولا من يأتي معه رفضوا أمر الله سنكر كأمرنا الله وأمر رسوله وأمر رسوله وتد أمرنا من زنسا أشد رفل ما في لا ننكر كلمة تنا سنشي لن لن ندخل لها أبدا وكانوا مجسمة كما سنزم جكيني كمان فلهذا يتكدوا أن الله أن قال آه su waɗannan mutane suke wannan mujassamawa ne wani firka ne cikin banu isra'ila domin su ne suke cewa ina annallah jismun wai shi allah jiki ne shi ma a musa saboda haka ya tafi tare da musa su je maza ban ta warar buka ai warar buka ya yi duka ka je kai da allah ku yaƙi fa ƙatila ina hahu na ƙa'idu ana musa
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاغرق بيننا وبين قوم الفاسقين ala قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين إنا هاهنا قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آه الله سبحانه وتعالى يتشي أن موسى كي قال وجه الله يعني قال موسى حين إذن ربي يا أبنجي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ban hamallaki kowa ba cikin jama'an nan sai kaina da ƴan- da ɗan uwana mu biyu ne kadai yanzu ba saura kuma daga ni sai ɗan uwana haruna wala abdu ku gaira kuma fa takurhu Allah ka tilasta musu ala dace akan biyayya kabaro Allah ka rarrabe fafsil ka rarrabe bainana tsakanin mu wa bainan qawmil fasiqin da tsakanin mutane fasikai Allah da alaihim Musa ya addu'a kansu an gane alaihi salatu wasallam bi ayyuhur Allahu bainahu wa bainal ladina ibtalau Allah ya rabe tsakanin shi da waɗanda suka hannu an imtisali amrillah daga barin bin umarnin Allah قال الله تعالى الله يتي فإنها الأرض المقدسة wannan ƙasa mai tsarki muharramatun alaihim shigar su ma haramun tun da dai sun ce lana da hula ko abadan to Allah ya ce mu ma mun haramta mu shiga ƙasar eh an yi da hula arba'in sana sai sun shekara arba'in suna ɗibuwa eh subhanallah ga garin fa ga su kamar za a shiga amma ina sai a dawo baya nasabar bi muharrama aw yatihuna 40 sana ko kuma wato za su yiwa shekara 40 fil ardi a bayan kasa waya tasatu farashi shine farsahi wato ta'a ka gane wai kafin shi- kafin su shiga gari tsakanin su da inda gari yake farsahi tara ne. an ce farsahi daya mil uku ka ga uku uku so tara jada zakon 27 ne to haka tsakaninsu tsakaninsu da wurin wato akwai mil ashirin da bakwai amma garin ya ƙi shiguwa ɗibuwa ta kama su garin ya ƙi shiguwa wala ta sa allah ya ce karka damu karka yi bakin ciki musa alal kawai fasiki ga mutane fasiki na alaihi musa alaihi musa ya addu'a a kansu fa da alutte sai suka shiga ɗibuwa fa ta hayyaru suka yi ɗibuwa mun zata arba'in da sana yadda suka yi shekara arba'in suna ɗiwa titis ata faransa a cikin farsayi mil ashirin da bakwai amma an yi ɗiwuwa ta shekara arba'in ba a shiga garin ba Eh, mil ashirin da bakwai ba amma ɗiwuwa ta shekara arba'in kaga saban- saba ma Allah yadda yake eh shi Allah in dai ba da umarni kan ibi to akwai matsala kanu yasiruna laila suna tafiya tsawon dare jajina suna kokari wajen tafiya fa idza asbahu in sun waye gari idza hum fi mawli'il ladzi bada'a bada'u ibtada'u ko min sai su gamsu inda suka fara sun yi tafiya sun tafiya sun tafiya an kwana na tafiya da an waye gari sai su ga inda suka yi bacci nan kuma suke eh inda suka kwana ainihin nan su- nan suke Allah ke wa yasiruna nahara sun tafiya da rana ai tai ai tai kazalika sai kuma su ga inda suke nan suke a tankara lukun lahu har suka kare baki da illa man lam yamlik 20 sai dai wato wanda ba su wuce mutum ashirin ba kawai wajen wakano shifti mi ata'al wajen su dubu ɗari shida amma sai su- sai ga sun koma su ashirin da sun mutu a wajen ɗibuwa da sun mutu a wajen ɗibuwa amma ta haruna da musa a nan ne ma haruna da musa su ma suka rasu a wajen wannan dimuwar wa kana rahmatullahuma wa azaba li ulai amma shi Musa da Haruna rahama ne gare su amma azaba ga waɗannan wasu ala Musa rabbahu da Musa ya roki Allah inda bauta ya ce Allah idan na cika ya ce an yi wai Allah ya kusantar da shi min al-arlil muqaddasa a kai shi kusa da wannan ƙasa mai tsarki ramyatin bi hajarin ko da jifa da dutse wai a kai shi kusa da garin yadda in kai in kai in kasa dutse kai jifa zai fada cikin garin to Musa yana so in ya mutu in ya cika to Allah ya kai ya kai gawarsa kusa da garin ko da jifan dutse ne abin da ya roki Allah ke eh to sai ko Allah ya mai haka ne fa'adanahu kama fil hadis Allah ya kusanta shi da shi kamar yadda ya zo ainihin a cikin a cikin hadisi na'am wani biya yusha ba da arba'in can shi annabi yusha aka ba shi annabta bayan wannan shekara arba'in na dimuwa wa umira aka umurce shi duk itali jabari wato jabari na ya je ya yaƙi jabarawan shi wato annabi yusha masara biman baƙi ma'u ya zama tare da waɗanda suka yi saura tare da shi wa qatalahum ya je ya yake su wa kare yau juma'a wannan yaki da yayi ya zama ranar juma'a ne wa qafat lahu shams an tsaida mai rana sa'atan sai da aka yi wato rana za ta tafi za ta fadi aka rike ta sai da ta sa'a guda in shau da yaki sannan rana ta fadi hatta baraka min kitali har ya kare yakin su wa rawa ahmad ni mazdali amma ya ruwaito ga mazlin nashi yace inna shamsa lam tubas ala basharin ba taɓa riƙe rana ga wani mutum ba illa liyusha sai dai ga yushau liyali ya sare ila baitul miqdis dare kwanukan da yake tafiya zuwa baitul miqdis to amma kuma hadisi sun zo mana ai manzo Allah sallallahu an riƙe bai rana ai zuka'un ada ad amrahu fataka haqaran adal garbi na hawan sharqi kasalu yanfad eh lokacin da ya Isra'ila da Miraj ya dawo suna neman su karyata shi akan wasu jama'a na da za su shigo Allah ya rike mu annabi rana sai da mutanen suka shigo sannan rana ta faɗi sannan sai na aliyu ma bai samu ya shalla ba akan ya shagaltu da hidima ta manzon Allah shi ne manzon Allah da ya zo ce Allahumma innahu fi da'atika wa da'ati wato ainihin rasulika fardun lahu shams Allah aliyu yana cikin bin ka da bin manzon ka kamar yadda mai rana yayi sallah aka dawo ma aliyu da rana yayi sallah sannan ta faɗi ai duk an yi wannan ko manzo Allah ke ne hadhihi qissatu Musa wannan kissan Annabi Musa tare da jababirawa ma abani Isra'ila ibtada'u min amrillah sun ibin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala bada a Musa alaihi Annabi Musa ya addu'a kansu bi kauli da yace fa farud bainana wa baina qaumil fasi Allah karrabe tsakaninmu da mutane fasikai fastajaba Allah da'ahu Allah ya amshi addu'ar Musa an ahbarahu Allah ya bashi labari annahum yatihuna bila cewa duk sai sun yi wa bayan ƙasa arba'in san shekara arba'in ba zan Musa Allah Musa ya bakin ciki akan haka li hada li hada kan wannan faqila lahu shi Allah kuma ya ce mashi a'a fala ta asa har kai bakin ciki Allah kamil fasi ga mutane fasika ya lata zan kar kai bakin ciki inma ya sai kuna ma waqafi min al musiba sun cancanci abin da ya dace da su na musiba abin da ya sauka gare su na musiba dama sun cancanta wato domin sun saba mare umarnin Allah ta hu muddata arba'ina sana sun yi ba muddan shekara arba'in fitis ata farasai a cikin farsahi tara shi ne mil ashirin da bakwai bi ƙuduratun layi ta hada da ƙuduran Allah lau ta fakkaro fi shams a fi nujum da sun yi tunani a cikin rana ko taurari au nazaru ilil bahar ko kuma da sun kalli da sun yi kallo zuwa kogi da wajen dutsen riƙan da sun samu hanya ya tahanna su min hadhihi buqa da za su samu tsira daga wannan wuri amma idan Allah ya hana su haka walakin Allah tabaraka wa ta'ala a'ajazahum Allah ya gaje da su fa baqaw da haka suka wanzu fi tilkal mudda a cikin wannan lokaci an gane bi masabati tis'ati farasai a cikin tafiyan farsahi wato tara wa qila sa'ati farasai ba ce farsahi shida 40 sana ya kara 40 azaban lahu ya zama azaba gare su lannahum me yasa aka yi musu haka saboda halafu sun saba ma amran Allah tabaraka wa ta'ala umarnin Allah wa amma Musa wa Harun amma Musa da Haruna fakar baki ya ba amran fiti suna nan tare da su kuma a cikin iman wa ma ma halafa amran Allah kuma su kuma saba ma umarnin Allah ba ya za Allah ya ce fattaqu fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khasha ku ji tsoron fitina in ta zo ba wanda suka yi zalunci kaɗai ba kowa haɗewa take to kaga ga mutanen kirki a cikin sun suna shan wuya fa kaifa yakuna da fil azabi wa huma bari'an ya za su kasance cikin azaba alhali ga su kubutattu ila inda huma lam yakuna ba wa fiti ko kuma ce a ba zama tare da su a cikin imuwan ba wa sahi annahuma kana ma'awfi fiti kai zance mafi inganci ne tare suke walakin lam yazurahuma sai dai imuwan bata cutar da Musa da Haruna ba wa kana alaihima bardan suna da bayafai an gane ta suna da sanyi wa salamun mai aminci su a lokacin ana tsananin sanyi to sanyin su na aminci kama kanatin naro ala ibrahim bardan wa salama kamar yadda wuta ta zama sanyi na aminci ga nabi ibrahim to su ma sanyin su na aminci ne wa hadhihi qaliya wannan qaliya da ta faru don biyo ka natijatin suhba tana baka labari natija na abutaka shehu ya ce dukkan shari ya tabbata cikin abutaka dukkan alhairi ya tabbata cikin abutaka to wannan kali abin take take karantarwa kenan eh kaga fa inna bani isra'ila halafu amr Allah bani isra'ila sun saba ma umarnin Allah fa ba qautati dan haka suka wanzu a cikin wannan diwa har shekara 40 amma ne Musa da Haruna fa Allah zan lam yuhalafu amr Allah ba saba ma umarnin Allah ba amma nan ba sofa ba lokacin da suka abuci haƙula ilfisika waɗannan fashikai da maƙiya biki sai su ma suka zuwa cikin ɗimuwa ɗin mahun arba'in da sana tare da su aka ta wannan gwagwarmaya shekara arba'in wa haƙula ilfiska waɗannan fasikai su kuma lamma ka da fiye musa wa harun su ma yayin da suka kasance suna tare da musa da haruna da ƙofin tihi suna nan cikin ɗimuwa fi a zama ni'imatin a cikin mafi girman ni'ima lamma ɗalibin da'ama da suka nemi abinci an gane anzalallahu alaihi da manna wa salwa shi Allah ya sauka masu da mannu an gane darba shine kaman zuma wa salwa da soye daga sama a dai bu da'amin waje da fi duniya mafi daɗin abinci da ake samu a duniya ke da an ce zuma ai ta ƙare an ce nama ya ƙare ai ya kan daɗin abinci ke wala ma ɗana bin libas da suka nemi sutura baƙi libasun ce wato sutura su ce saura la ta shiwu sutura su ba ta datti annabi musa ya roƙi allah dukkansu e duk wata shekara arba'in ɗin nan ba wanda ba wanda sutura jikin shi ta yi datti to kaga me ya kawo musu wannan zama da musa da haruna wala yula abadan kuma tufafin bai tsufa ba wa ɗalibin lau'a suka nemi haske don cikin duhu suke fitilmati ba da sallahu amana shi allah ya aiko wani ginshiki min nurin na haske wa ɗalibin sukuya suka nemi shayarwa fadarama musa ajalahu musa ya guji dutsen nan nashi fafanin lahu isna ta ashara ainihin din nan sai ga idanun ruwa goma sha biyu kan alima kullu unasin masharabahum in ji Allah ko kowane mutane kowane sifu sun san mashayarsu su da dama kabila sha biyu hada bi barakatu subatu musa me yasa suka samu wannan ni'ima saboda sun wato abuci musa da haruna wa baqa'u musa wa harun fil azabi shi kuma wanzuwa musa da harun cikin azaba ba'ahum tare da su me yasa bi shukuni sobati ula'ikal muhalifina da amrillah saboda sun abuci waɗannan mutane da suka da suka saba ma umarnin Allah ta jike falamma ba qaufiti da suka zo a cikin wannan dimo 40 da sana shekara 40 to fiya haruna wato haruna anan ne ya rasu wa kana mahbuban fi bani isra'ila aksara min musa ko su bani isra'ila sun fi son haruna fiye da musa to da haruna ya rasu fadan ba habarar musa sai musa ya ba su labarin haruna fa ya rasu bayan haruna tuwafiya cewa haruna ya rasu ita abu sai suka tuhumci musa suka ci abu sai daba bayan da hukatalla suka ce kai ka kashe shi da kauna himu habuban don sun fi son haruna idan wajensu a sanin yin fiye da musa to daga nan da suka ce musa ya kashe shi fada a musa rabbahu shan da musa ya roƙi allah ya roƙi allah fa'anzalallahu al-malak sai Allah ya saukar da mala'ika fata bi harun sai je ɗauko haruna ya ɗauko gawon haruna mala'ika ɗauko gawon haruna ya aje cikin mutane kowa ya gani maka shafa lahu an hali aka yaye halin kowa ya gani fa alimu shuwa gane annahu ma ta cewa ya rasu gai da makatulun ba kashe shi aka yi ba shuwa gaba inda aka sare ko aka duke shi malam ma karba motu musa da mutuwar musa ta kusa shi ma ɗalibin min allahi ya roƙa daga allah allah ya tawakkahu an gane Allah ya tawafahu illa fi adalin muqaddasa kar Allah dauki rayuwarsa sai ya je cikin wannan ƙasa mai tsarki fa qarrabahu Allah ya kusantar da shi ila baitul miqdis ramyatin bi hajarin kamar wato jifan dutse din nan to anan ne fatuwa fiye hunalika anan ne musa ya rasu ƙalar rasul mazo sallallahu alaihi wasallam ce lau kuntu hunalika la ra'aytukum qabrahu da ana da ina wurin da na nuna muku kabarin da musa yake na san wurin in ji annabi in ji manzon Allah inda al-kasibil ahmar wajen wani tarin rairayi yashi ja tarin rairayi ja a nan wurin yake kaji amrul nubuwa ke wata alaihi
واتل عليهم نبل عاد وبالحي إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحج إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين wannan an shiga wani kisa kuma eh labarin Musa da Harun ya kare a nan kuma an shiga labarin annabi adamu da 'ya'yansa wannan farkon farkon kisan kai da aka yi a duniya kenan wanda kabila ya kashe dan uwansa habila eh domin annabi adam yana aljanna yana haihuwa matarsa tana haihuwa tagwaye tagwaye namiji da mace namiji da mace namiji da mace an ce an haihu wajen tagwaye arba'in ta yi a aljanna to da aka ce ta ciya sai Allah ya ce ihbidu min hajjami an duk ku sauko a sauko ƙasa to da aka sauko ƙasa shi Allah ya umarci Adamu abokin haihuwar wannan ɗauke shi ka haɗa da waccan kai masu aure na can na wanda suka aka haife shi tare da wannan da a ɗauke shi zai haɗa shi da wancan haka aka riƙa yi to da aka zo kan ƙabila shi aka ɗauko ɗar uwar habila ya ci ɗar uwar habila an haife ta a nan duniya ne eh dare nikisin ƙudidi wannan gidan na wahala a kafe ta ita yar uwar habila shi ita kuma yar uwar kabila to aljanna a kafe ta kyakkyawa ce ta fi yar uwar habila kyau shi aka ce to sai adamu ya ce to allah ya umarce ni da kai kabila ka wuri yar uwar habila kai kuma habila ka sai sai kabila ce sam can dai haka ne kowa ya auri yar uwarsa mana ya yaushe ne yar uwata ta fi ta fi tashi kyau za a ce a bani a bani tashi shi kuma a ba shi tawa ba zan yadda ba kaga shi ne farkon don tawaye zama uban tawaye ya ƙi yadda to a nan annabi adamu ya yi ya ƙi yadda to sai ya ce abinda za a yi na ga kana nuna ne lokaci ya yi ko ta yi shi kenan sai mu sai mu aje kisan shi an dogo tun daga lokaci ya nuna mana kurakuran da muka Allah shi ya fi inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya kiyaye mai kiyaye imanin mu ya kiyaye mutuncin mu ya kiyaye kasar mu Allah zauna da mu lafiya mutuntunu rigingimu Allah ya dauke mana wannan kasa iyayen malamu shannan mu Allah ya saka musu da alhairi wanda ya dauke nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhairi ya biya bukatunsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh